wato shine babbar tsakiya wadda ake sanya ta kamar kwado a cikin in an jera ƙanƙanin tsakiya wadda za a sanya babba ita ce ake cewa jumana ala an yanzu badi'u a bisa cewa wanda zai fara zai shirya salasa jumanat wato tsakiya uku fi ikidihi a cikin shirinsa ثم تتدرج الزيادات من بعده sannan daɗi wato sai ya bibiyi juna min ba'adihi bayansa kenan wanda zai zo na baya shi kuma hudu zai sanya wanda zai biyo baya shi kuma sai ya sanya biyar shine yace fa yurabbi uzumai manatihi fi nazmihi wato na damarsa shi kuma sai ya sanya wato tsakiya hudu wa yusabbi'u sahibu maisaratihi na hagun shi kuma zai sanya bakwai ala ragamihi a bisa tilas ko yana so ko baya so kenan wannan a misali ne aka kawo kalma biyu kawai aka ce saki bukasin kenan wanda zai fara na biyu zai sanya uku wanda zai biyo ya yi hudu wanda zai biyo bayan sa ya biyar wanda zai biyo bayan sa ya sanya shidda shi kuma wanda yake zai biyo bayan sa shi kuma ya sanya bakwai qala rawi mai ruwaya yace وكنا قد انتظمنا عدة أصابع الكف mun kasance haƙiƙa mun tsaru ƙididdigar yatsotsi na tafin hannu wata allafna yake cewa mun haɗu ulfata ashabil kafi irin haɗuwar ashabul kafi ma'ana babu saɓani mun zamanto ‘yan uwan juna masu ƙaunar junanmu fabtadara sai ya yi gaugawa li ibami mihnati saboda girman musibar da ta same ni sahibu maimanati ya ce na wajen dama ta waƙala sai ce lum akan malla ka zargi ɗan uwa wanda ya ƙusa duk ɗan uwan da ya ƙusa da kai ka zarge shi ya yi abin da za a zarge shi lum fi'ilul amr ne minan launi ma'ana lum ka zargi akan ɗan uwa malla wanda ya kosa da kai lafazin malla fi'lu madin ne min almalal almalal shine kosawa kaga idan ka dawo da baya da baya sai ka ce lum akan wannan alif alif bakin nan sai ka ɗauko wancan tashi na alhamza sai ka ɗora masa lum akan malla kalima nawa muka samu mun samu kenan kalima uku lum akan malla in ka karanta daga nan yayi kuma sannan in ka dawo hallo ya karantu wa qala muyaminuhu haka yasa ku wato na damarsa shi ko sai ya ci kabbir raja'a ajri rabbika girmama ƙaunar ladan ubangijinka girmama ladan girmama ƙaunar ladan ubangijinka idan ka dawo daga ƙarshe sai ka ce ka ra ja a aj ri rabbi ka kenan idan ka yi haka ya karantu sannan idan ka dawo ya karantu kalima nawa ya shirya shi wannan ya shirya kalima guda hudu kabbir kalima ce raja'a kalima ce ajir kalima ce rabbika kalima ce an gane ku wa qala allazi yalihi anan abinda zaka gane alhamza ta ajiri idan ka dawo daga baya sai ka ɗauke ta sai ka maida ta can kenan ka bir ra ja a ajri rabbika waƙalar lazi yalihi wanda ke kusansa sai ya ce mai ya rubu izabarra yanmu mai ya rubu wanda ke tattali izabarra idan ya yi alkhairi yanmu wato da ɗuwa yake duk wanda ke tattalin abu wanda yake na ƙwarai izabarra idan ya kyautata yanmu da ɗuwa yake lafazin yalmu an tsago shi ne daga annama'u wato daɗuwa kenan nama yalmu sai ka ce nama'an an gane ko ko kuma ka ce numuwan shine sai ya ce manyan rubu wanda ke tattali domin lafazin wato arrabu yana ɗaukan ma'anar almusli wato tattalin abu ka inganta shi kenan kaga da za ka dawo da baya da baya sai ka ce man ya rubu i za ba ra yan mu an gane ko? من يرب إذا بر ينمو كلمة لو مكسام كلمة بير من دا يرب دا إذا دا بر دا ينمو وقال الآخر wani na daban sai ce sakit kulla mannan malaka ta kis sakit ka kawaitar da kulla dukkan man mutumin da nan malaka ya maka annanimanci ta kis sai ka zamanto mai hankali sakit wannan fi'ilul amr ne mina sukut an gane ko sakit ka kawaitar da kulla dukkan man mutumin da nan malaka ya maka annanimanci ta kis yake cewa za ka zamanto mai hankali nan ma'anan minan namima ne idan ka dawo daga baya sai ka ce sakit kulla man nan ma na ka ta kis kalima nawa muka samu sakit kalima ɗaya kulla man nan ma laka ta kis mun samu kalima shidda yake cewa wa afubatin naubatu ilayya baki baki sai ya iso zuwa gare ni tunda kowa ya gama sai ni annauba shine baki baki yace wa qad ta'ayyana nagum simdi suba'i alayya shiri na tsakiya wadda take me an gane ko nazmu simdi suba'i wato shiri nazari wanda yake mai tsakiya bakwai wa ta ayyana hakika ya tabbata alayya a kaina kenan dole ni zan zo da mai bakwai tunda kowa ya kawo iya ƙoƙarinsa falam ya zal fikiri ya sugu wa yaksir tunani na bai gushe ba yana ƙeruwa yana karyewa wa yusri yana yawaita wa yusir kuma sannan yana kuntata ma'ana ya wadatu sannan ya kuntata wa fi dhimni zalika a cikin tsakin tsakin haka astati'imu ina neman ciyar da ni fala ajidu man yuti'imu ba na samu wanda zai ciyar da ni ila arrakadan nasimu har zuwa lokacin da iskar gabas wato ta kwanta kar mu manta tuntuni ya gabata وقد رك يكيتشا وقد جرى في هذا الأسر الذي ركدت في هذا الأسر الذي ريحه وقد جرى يكيتشا في بعض الأندية التي ركدت في هذا الأسر ريحه شيء إذا إلى الركد النسيم هر إزوى لوكة لإسكر غبس وتتكونت شيء ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فيظللنا رواكد على ظهري وحسحس التسليم ميك ويا يتبتع الآن حسحس الحق أنا راوته عن نفسي فقلت لأصحابي سين فتاق أبو كينا نتي لو هدر السروجي هذا المقام دا أبو زيد نبرن سروج يا هلرتو ون مزوني لا شفت دا الأقامة da ya warkar da cuta wadda take ta kunda al'uqam ita ce cuta mai wuyar magani faƙalu sai suka ce launa zalat hazihi bi iyas wannan mas'ala da ta sauka ga iyas ibn mu'awiya alƙali ne wanda ake kamanta shi ake sanya misali da shi dangane da kaifin hankali da nura wato irin wannan kalima suka ce launa zalat da ta ko da za ta sauka ga Iyas ibn Muawiya la amsaka da ya ja bakinsa ya kame ala yasin abu ɗibi ƙauna waje alina sai muka haɗu nufidu muna kwararuwa fisti ha cikin wuyatar da ita wastigilaki babiha da neman kulle kofar ta muna cewa wane ne zai iya suna ƙara wuyatar da abin wa zalika zauru wannan mai ziyara almu'tari wanda yake mai bijirowa yalhabuna yana hararanmu lahabal musdari wato irin hararan mai wulakantawa almu'tari shine mai bijirowa fakulu min hawa abimul qani'a wal mu'tar almusdari ga ya can wala aqulu lil ladzina tasdari a ayyunukum lan yu'tiyahumullahu khaira yana hararen mu irin hararen almusdari mai wulakanta jama'a wayu allifu durara yana hada gwalagwalai wa nahalu laladari mu kuma ba mu sani ba ashe shi shirya irin wannan kalma ce yake falamma asara lokacin da ya hango alafti bahina a bisa kunyatar mu wani gobe bahabahina da kafewar dan taukin mu qala sai ya ce an gane ko bahaba shine tauki ga ya can cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin dangane da matsayin da aka sanya Abu Talib a cikin wuta huwa fi bahabahin min nari qala sai ce ya qaumi ya ku mutane inna min al-ana'il azimi ayyana daga wahala wadda take mai girma istila da aqimi wato haifar da mace wadda take bakarara wadda ba ta aihuwa a ce sai ka mata maganin da za ta aihu an gane ko ya fi komai wahala walisti shifa a bisa ƙimi yake cewa da neman warkar da wanda yake marar lafiya ya ce amma wa foka kulli zi ilmin alimin sama da dukkan ma'abucin sani akwai wanda yake masani sama da shi thumma a ƙabala alayya sannan sai ya gabato gare ni wa ƙala ya ce sa'anubu manabaka da sannu zan tsaya matsayinka wa akfi kama na baka na isar maka abin da ya same ka na wannan musiba cewa sai ka tsara kalma bakwai ya ce faɗin shi ita in har an kaso an tansura da za ka yi zube wala ta'asar ya ce karka yi tuntuɓe an gane ko in har za ka yi shi zube ba a waƙe bai ce to karka sake ka yi tuntuɓe faƙul ka faɗa mukhatiban kana mai mai da magana liman zammal bukula wato faƙul ka faɗa mukhatiban kana mai zance liman zammal bukula ga wanda ya zargi ruwa wa aksar al'azila ya yawaita zargi me za ka faɗa shine ka ce lur bi kulli mu'ammalin إذا لما وملك بذل لذ كفكي أنغانيكو لذ كفكي بكل مؤمل da dukkan abun ƙauna iza lamma wanda idan ya tara dukiya wa malaka ya mallake ta bazala wato sai ya yi kyauta da ita luz kafaki kenan minan liyaz wato shine fakewa min laza ya luzu an gane ko sai ka ce liyazan luz kafake bi kulli mu'ammalin ga dukkan wanda yake abin kauna idza lamma wanda idan ya tara dukiya wa malaka ya mallake ta bazala wato sai ya yi kyauta da ita kaga idan ka dawo sai ka ce luz bi kulli mu ammalin an gane ku iza lam ma wa ma la ka ba za la nan ya haɗa kalma bakwai kenan luz kalima ce bi kulli kalima mu'ammalin kalima ta uku iza kalima ta hudu lamma kalima ta biyar malaka kalima ta shida bazala kalima ta bakwai ya ce wa in ahababta an tanzima idan ku kaso ka yi awaƙe ya ce faƙullin lazi tu'uzim ka faɗa ga wanda kake girmamawa us armadan iza ara war'a izal mar'u asa asmid akha nabahatin abin ikha an dannasa أسلو جناب غاشم مشاجب إن جالس أسلو إذا هب مراورني به إذا رسى uskun taqawwafa asa yus'ifu waqtun nakasa yace us armalan ka taimaka ma mabukaci armal shine wanda guzurinsa ya kare ma'ana talakka jam'unsa sai ka ce aramil an gane ko idan mace ce ce sai a ce armala idan namiji ne sai a ce armal us yace ka taimaka ma armalan mai ƙararren guziri za a ra idan ya bujiro war'a wato ka kiyaye iza a lokacin da almar'u mutum a sa wato ya mugunta nan saboda larura ta waka ne ya shahi alhamzar ai a sa'a an gane ko shine sai yake cewa asinid wato ka ɗaukaka a kana bahatin ma'abucin daraja abin ka nisanta ika'an ɗan uwantaka an gane ko dannasa wanda ya daudada ɗan uwantaka shi duk wanda ya daudada ɗan uwantaka da kai ka nisanta shi ka rabu da shi shine sai ya ce uslu ya ce ka nisanci janaba gashimin wato sasannin azzalimi ma'ana ka manta da shi an gane ko ya ce uslu wato ka manta da janaba gashimin sasannin azzalimi mushagibin wanda yake mai rikici da jama'a in jalasa in har ya zauna da su usru ya ce zama shugaba idza habba miran ya ce idan gardama ta motsa ya ce ka zama shugaba a cikinta nan ya shahe alhamzar wato saboda larura ta waka shine ainihinsa mira'un sai ce miran warni ya ce ijiwa bihi da jayayyar izarasa in ta tabbata an gane ko izarasa idan ya ta tabbata shi ne mai Allah yake cewa wa kudurin rasiyatin rasiya wanda suke tabbatattu a kan ƙasa waje alana fiha rawasiya rasa ya tabbata an gane ko yace uskun yace ka nutsu ta kawwa yake cewa za ka ƙarfafa fa'asa ya ce ya kusanta waƙatun lokaci na kasa wanda ya juya ya ce yusuf zai taimaka maka kaga da za ka dawo a nan baya me yake cewa a farko sai ya ce us armalan iza ara war'a izal mar'u asa kaga sai ka ce us sai ka ce armalan kaga alhamzar nan za ka dawo da ita akan wannan alifkin armalan iza sai ka ce iza a ra war a izal mar u an gane ko izal mar u sai ka ce asa alhamzar kuma sai ka ɗauke ta sai ka barta a gaban ra'un kin sannan shi kuma alif kin sai ka maida shi shine asa hakanan idan ka dawo asinid akana bahatin abin ikha an danasa kaga as nid i kha an an gane ko i kha an alhamzar sai ka ɗauki ta daga nan sai ka maida ta ƙasan alibbakin nan wannan kuma sai ka ware ta ka maida ta daban i kha an an gane ko sai ka ce wannan a akha ne kai as nid sai ka ce a kha na ba ha daman takura ainihinsa a larabci hakur ne ‘ya'yan kawai ɗora masa ne ake ga yanayi idan ka ɗauki hal'ata ka hadisun gashiya wujuhun yawma izin khashi'a ainihinsa hakur ne sai ka ɗauke su na bahati kuma sai ka ɗora su kana ha'un ɗin waccan haka kenan a waƙe kowanne zai koma da baya shine sai yake cewa sun kaɓa ƙidar rumhaini sannan sai ya yi taki gwalgwadon mashi biyu wa'ada sai ya dawo musta'izan minal haini yana neman tsari dangane da halaka waƙala sai ce ya izza ya girman man mutumin da adimal ala ya rashi dangi duk mutumin da ya rashi dangi wato kuku ne wani yawa to mun tsallake kenan yace kala yake cewa falamma saharana bi ayatihi lokacin da ya karkatar da hankulan mu bi ayatihi da ayoyinsa wa hasarana ya gajiyar da mu bi bu'udi gayatihi wato da nisan fagensa an gane ko hasarana ya gajiyar da mu ga can khasi an wa huwa hasir madahanahu sai muka yabe shi hattasta afa har ya nemi cewa mukami yaban ya isa wa manahanahu muka masa kyauta ila anistakfa har izuwa lokacin da ya nemi cewa ta wadace shi thumma shammara thiyabahu sannan sai ya tattare tufafinsa wasdafara jirabahu ya jefa burgaminsa akan kafadarsa ma'ana ya ɗauki burgaminsa wana haɓa yunshidu ya zabura yana rera waƙa lillahi darru isabatin suduƙil maƙali maƙawila faƙula anama faba'ila ma'asuratan wa fawabila hawartuhum fawajattu sahbana ladaihim baƙila وهللت فيهم سائلا فلقيت جودا سائلا أقسمت لو كان الكرا مهيا لكانوا وابلا yake cewa lillahi ya tabbata ga Allah darru isabatin wato ɗubbugar kyauta ta irin waɗannan jama'a sulkin maƙali waɗanda suke masu gaskiyar faɗa ta maƙawila halshi maƙawil jam'i ne na maƙul maƙul wato abun faɗa kenan harshe shi kansa ana ce masa maƙul sudukin maƙali suduk jam'i ne na sadik masu gaskiya ta faɗa maƙawila ga harshe faƙul anama jama'a ce wanda suka fifici talakai faba'ilan a wajen daraja ma'asuratan wadda take abin rawaitowa wa fawabila wato da kyautanni hawartuhum na canza miyau da su fawajattu sahabana sai na samu sahabana wa'il ladaihim a wajensu baƙila ya zamanto baƙil baƙil mutum ne wanda yake dolo wanda suke sanya misali da shi akan wauta ya sayi barewa dirhami goma sha ɗaya aka tambaye shi nawa ka saya sai ya ware ya tsotsin shi ya saki barewa sai ya huddo halshi wai abin da yake nuni goma sha ɗaya ita ko ta kaɗu gabansa yace sai na samu sahaban wanda ake kamanta masu fasaha da shi an gane ko sai gashi ya zamanto bakil wanda yake dolo shi sahaban shine yake cewa laqad alimal hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace wa halaltu fihim sa'ila na sauka falfajiyar gidansu sa'ilan ina mabaraci falaketu sai na haɗu da judan kyauta sa'ilan wadda take mai kwarara a ƙasamtu ya ce na yi rantsuwa da ubangijin da ya halicce ni laukanal kiramu hayan da a ce masu karamci mutane masu kyauta sun zamanto girgije ya ce na kano wabila ya ce su jama'ar ran da sun zamanto mamako wai in har su masu kyauta sun zama girgije to su waɗannan mamako ne alhaya shi ne ruwa an gane ku wabil ruwa wanda yake mamako sun makaɓaƙi da rumhaini sannan sai ya yi taki wato gwalgwadon mashi biyu wa'ada sai ya dawo musta'izan yana mai neman tsari min alhaini dangane da halaka wa ƙala sai ce ya izza ya girman man adimal ala mutumin da ya rashi danginsa wa kanza ya taskar mansubal mala wanda aka tube masa dukiyarsa aka ribace ta innal ghasika yace musu lalle dare kadwa qaba haqiqa ya duhunta wa wajhal mahajjati fuskar tsakiyar hanya kadinta qaba haqiqa ta huya wa baini wa baina kinni tsakankani na da gidana lailun damisun yace dare ne mai tsananin duhu kinnu shine gida jam'unsa shine aknan ga can cikin suratul nahal wa dariqun qamisun yace kuma hanya ce wadda take mai gogaggar alama babu wata alama yace fa hal min misbahin shin a samu cocilan ma'ana il hannu fitila yan hannu yu'minu ni wadda za ta amintar da ni al'isara wato tuntuɓe wayu bayyinu liyal asara ta nuna min sawun jama'a ƙala yake cewa falamma ji'a lokacin da aka zo masa bilmultamas da abin nemansa wajallal wujuha ya yaye husko wajallal wujuha bau'ul qabas yake cewa hasken fitila ya yaye huskoki ra'aitu sahiba saidina huwa abu zaidina sai na ga ma'abucin farautar mu ashe abu zaidin mu ne fa qultu li ashabi sai na faɗa ga abokaina na ce lazi wannan shine mutumin da ashartu na nuni ila annahu cewa shine iza na baka a duk lokacin da ya furci a saba dacewa yake wa izastum ira idan an nemi yayi ruwa saba sai yayi mamaku fa atla'una hawa hul a anaka yace sai suka daga wuyayensu na hawahu zuwa wajensa wa ahada qubihil ahdaka suka zagaye shi da ƙwayoyin idanu wa sa'aluhu suka tambaye shi an yi samirahum lailatahum lailatahu ya musu hira wato tsawon daransa ala an yajburu airatahu a bisa cewa su tsara talaucinsa ma'ana duk abin da yake bukata su taimaka masa faƙala sai ya ce hubban lima a hababtum so da ƙauna ya tabbata ga abin da kuka so wa ruhuban bikum izra habtum maraba da ku tuntun da nima kun mun maraba ma'ana lale da ku tun da nima kun mun lale ghaira anni sai dai cewa ni kasattukum yace na nuface ku wa aqfali kankanan yarana ya tabawwaruna yace suna kuka minal ju'i saboda yunwa wa yad'una li suna mun addu'a bi washkin ruju'i cewa baba Allah ya sa a zo da maza wa yad'una li suna mun addu'a bi washkin ruju'i da gaugawar dawowa yace wa inistarasuni in har kuka nemi jinkirta ni khamarahum at-taysh yace jirkitar hankali sai ta jirkita hankalinsu wa lam yasfu lahum al-aish rayuwa ba za ta tatu ba gare su fada'uni ya ce saboda haka ku bar ni li azhaba dan na tafi fa asudda makhmasatahum na toshe yunwarsu makhmasa ita ce yunwa ga ya can wala ya ba'un yake cewa wannan yawa fi yawmi makhmasatin ko yake cewa fa asudda yake cewa na toshe zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi yace li azhaba dan na koma fa asudda na toshe makmasatahum yunwasu wa usiga gussatahum wato na haɗe musu maƙararsu wa da'aman za gussatin wa azaban alima thumma anqalibu ilaykum alal asar yace sannan na juyo zuwa gare ku akan sawuna muta'ahiban ina mai shiri lissamari domin hira ila sahar har zuwa lokacin asuba faƙulna li ahadil gilma sai muka faɗa ga ɗayan yaranmu muka ce ittabi'uhu ila fi'atihi raka shi zuwa jama'arsa li yakuna asra'a li fi'atihi dan rakiyar da zaka masa ta sanya ta kasance ita ce mafi gaggauta dawowarsa fanɓalaka ma'ahu yaron sai ya tafi tare da shi mubabbinan jirabahu yana mai rataye da burgaminsa wa muhafifan iyabahu yana mai gaggauta dawowarsa ya ɗulbuhu hafifan wa shamsa wal qamara wa nujuma musakkaratin bi amri ko kuma wa nujuma musakkaratin bi amri yake cewa fa abba sai yayi jinkiri butu'an jinkirin da jawaza haddahu ya wuce iyakarsa ثم عاد الغلام وحده yaron sannan ya dawo shi kadai fa kulna lahu muka ce masa ma indaka min alhadisi anil khabisi me ke wajen ka na labari dangane da wannan malalaci fa qala sai yace akaza bi ya hadu da ni fi durqin mut'iba a cikin hanyoyi waɗanda suke masu wahaltarwa wasu budin da hanyoyi mutasha'iba waɗanda suke mabambanta hatta afudaina ila duwairatin kariba har muka isa zuwa wani ɗan gida wanda yake rubjeje duwaira tasgir ne na dar faƙala sai ya ce ha huna munaki nan shine madurkusata wa wakru afraki kuma shine shekar ɗan tsakina sun mastafta babahu sannan sai ya nemi buɗe ƙofarsa waktalaja min nijirabahu ya warce birgaminsa wa ƙala sai ya ce la'amri na rantse da ubangijin da ya halicce ni laƙar kaffafta anni ya ce hakika yaro ka sauƙaƙa min wahala wastaujabtal husna minni ka cancanci kyautatawa game da ni ya ce fa haka nasihatan karɓi nasiha hiya min nafa'isin nasa'i tana daga cikin zaɓaɓan wato galgadi wa magarisil masali madasa ce kuma ta abu wanda zai gyara ka wa'an da sai ya sabu waka idza ma hawaita janana klatin fala taqrabanha ila qabili wa imma saqabta ala baydarin fa hausil min as-sumbul al-hasili ولا تلبسن إذا ما لطقت فتنشب في كفة الحبل ولا تجلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساهل وخاطب بهاتي وجاوب بسوف وبي عاجلا منك بالعاجل ولا تقصرن على صاحب فما من لقبت سوى الواصل يتي إذا ما هويت جنان نخلة yaro idan ka tarar da ‘ya'yan dabinuwa ya ce fala ta ƙaraban ha'ila ƙabilin kar ka sake ka kusantar da ita zuwa baɗi ka ce sai da bazara za ka huddo ka ci an gane ko kahin bazarar ya yi tsutsa wa in ma saƙaɓuta ya ce yaro in har ka rubuta ala baidarin a bisa rumbu wanda yake na cikin ƙasa baidar wato rumbu ne wanda suke yin shi cikin ƙasa irin mutanen sudan ya ce fahausil ka cika makwalkwatanka minas sumbuli dangane da zangarnu alhasil wanda suke tabbace a cikin rumbu wato wai in har ka fada irin wannan rumbu ya ce karka take ka huto cika makwalkwatanka tukwa hausala shine makwalkwato wanda yake na tsuntsu ya ce wala talbasanna izama na bakta ya ce yaro in ka yi tsuntuwa karka zauna a gun fatan shaba in har ka zauna ya ce